cikin wani babi a cikin wankan janaba tayyib gabanin shi babu ma ja a fil ghusl min al janaba haka ne ko sannan ko shi babun fil ghusl min al janaba me bambanci tsakanin babuka eh eh ka ce ma ja a wai bai zo ba ko babu ma ja a filgusul min aljanaba babun filgusul min aljanaba eh eh gyara hausar باب ما جاء في الغسل من الجنابة باب ايه جنابة yaushe kuma yace babun fil ghusl min al janaba a wance yana wanka akan wankan menene wance na farko yana magana ne akan wankan me babu ma ji a fil ghusl babin bayanin abin da zo cikin wankan janaba sai ya bayani sai ku ce babu wani babi kuma fil ghusl min al janaba shikenan babban haka ne ko قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم قال يتي tamarau fil ghusli min aljanaba sun yi musu a cikin wankan janaba inda rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace amma ana fa ufidu ala ra'si thalatha akuffi yanzu Allah ce amma ni dai sai in ɗebi ruwa tafuka su uku kwarara a kan kaina shi ke na wanke kai ke قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع قال وحدثنا أبو قريب قال حدثنا ابن فضيل جميعا عن فضيل بن مرزوق عن عطية عن أبي سعيد أن رجلا سأل سأله أن رجلا سأله عن الغسل من الجنابة ولم يتنبيه دنگني da wankan janaba فقال سيتي ثلاثا سوءك ذاك قرار ruwa akanka فقال الرجل sai mutumin ya tambaya sai ya ce inna sha'ari kathiru aini gashi na na da yawa ina da suma mai gashi mai yawa faqala fa sai ce rasulullahi kana akthara sha'ran minka wa atyab ai manzo Allah ya fika yawan gashi da kyau gashi da أما إن يدعي بالواي قرى راسه وشيكينا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر قال قلت يا رسول الله سيدنا جابر يا من الله صلى الله عليه وسلم أنا في أنا في أرض باردة يتي مؤمن إنا تكين waje ne mai sanyi fa kaifal ghusl min janaba to yaya wankan janaba fa qala sai ce amma ana fa ahzu ala ra'si thalathan sai manzo Allah ce amma ni dai na ɗebo ruwa na kamfato ruwa na kurara a kai na su uku na gama wanke kai kenan sai kuma wanke shi قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة سأله رجل ولم يتمي سيدنا أبو هريرة كم أفيد على رأسي وأنا جنوب yace in zai wankan janaba su nawa zan kwarara ruwa a kaina qala kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yahsu ala ra'si thalatha hatayati yace to manzo Allah da ya kasance yana kwararawa su uku a kansa mai albarka qala ar-rajulu sai mutumin yace inna sha'ari tawilun yace ai ni gashi na na da tsawo mana yana da gashi mai yawa qala sai abu hurairah ce kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama akthara sha'ran minka wa atyab abubuwan da suka aka faɗa ke shin wannan magana haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi to shine zamo nassi kowa ya ɗebi su uku ya kwarara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dama ba shi da shakka ko kokonto cikin ba shi da shakka ko kokonto a cikin abin nan ɗinsa in ya ɗebi ya kwarara su uku magana ta kare inda wankan bai yi ba da mala'ika ya zo ya faɗa masa ko ya tunatar ya faɗa masa to kuma ba kokonto amma yanzu duk wanda ka sani yana da shakka cikin addini shi yana da kokonto saboda sakaci wajen abubuwa da ke ba shi dan dama yanzu yana sa mutum kokonto to sai ka kalli kanka in aski kai in ka ɗaya ruwa ka kwarara su su ɗaya ma za ka tabbatar da ruwa ya shi ko ba haka bane ba in kuma baka yi aski ba sai ka kiyasta irin gashin da ke kanka to in mai suma ne kuma da yawa fa kai kanka kana shakkan cewa anya ko so uku ma ruwa zai kai ko ina sai ka cuccuda baki daya sai da shi Usman dan Fodi malamai suka ce ai mas'aloli da yawa cikin addinin musulunci ana gina su ne akan aghlabuz zan in mutum na da suma da yawa yaushe zai samu yakini cewa da ya kwarara ruwa duk fatan ko ina kan shi ya samu ruwa amma in ya zamana ya iza iza iza ghalaba ala dhannihi أنه أوصل الماء إلى كل مكان فقد كفى هذا أليس كذلك؟ تسألنا وانكا دا أكي كما دا غاشي غاشي أكي سن أوانكي كوكو حفاتك كو فاتك أكي نفي بدليلي in ka wanke gashin biyu samu ruwa fatan kai bata samu ruwa bata samu ruwa ba fa ko kuwa ka kwararar ruwa ya shiga cikin fatan kan gashin wani wuri bai samu ruwa ba fa me ke hukunci wankan janaba da haila da nifas eh ya kai shiru eh inda ya wanke kai ya wanke kai gaji suna yin fata in aka kwararar ruwa gashin duk ya samu ruwa amma ba tabbas fatan kan akwai wanda bai samu ruwa ba ko ku a'a aka zuba ruwa ya taba fatan kan ko ina gashin wani wuri bai samu ruwa ba me ke hukunci shi abin da aka tambaya a yanzu ba ba wannan muka zo ba tukunna ai mun yi bayani ba mu ce ana tsammanin aka ce a'a gashin duk ya samu ruwa amma wani wuri cikin fatan kan bai samu ruwa ba ko kuwa an zuba ruwa ya taba fatan kan duk baki daya amma gashi wani wuri bai samu ruwa ba aka ce bai samu ruwa ba ko aka ce ana shakka eh sai me ba mu tambaya ya za a yi ba muka tambaya menene hukunci wanka yayi ko bai yi ba ga mai gashi to mai gashi ya zuba ruwa ya taba fatar kan duka ko'ina gashi wani wuri bai samu ruwa ba eh ya yi ko bai ba sai da hujja ya yi ko bai ba ashe yana da hujja eh wannan baya nuna cewa wanka ya yi manzo Allah yana da yakini ruwa ya shiga ko'ina shi ya sa kai ko yanzu duk abin da kake yi ko tuwo za ka ci sai ka samu kokonto a cikin halin da kake ci duk abin da za ka yi akwai kokonto a ciki duk sa'an da za ka yi alwala sai shaitan ya zo ya faɗa maka wani abu duk sa'an da ka yi tsarki ka tashi sai shaitan ya zo ya faɗa ma wani abu kai fatan kai da gashin ake nufi ko gashin kadai ko fatan kai kadai abinda ake tambaya ke to in gashin ya samu ruwa fatan kan ruwa bai taba ba fa wanka eh me yasa yayi me yasa bai ba ana nufin gashin shi ko yana da yawa dai a babbace yake da an zuba ruwa zai sauka hakan fata an ce ruwan ya sadu zuwa akan haka abu nawa kenan ake so yanzu gashin da fatar ɗaya ake so ko biyu kowanne ne samu mai in ɗaya samu wa ɗaya bai samu ba fa eh eh eh an sami wannan matsala wannan matsala a kasa warware ta kullum kuma ana yin wannan abu dai eh tahta kulli sha'aratin janabat to zaka zamu karanta shi yanzu gaji wani sahabi ce daga nan shi ya tsani gashi babu fil wudu'i ba'da al-ghusl babin da yazo na yin alwala bayan wankan janaba shin yin alwala bayan wankan janaba wajibi ne ko ko a'a ba wajibi bane qala hadathana abubakar ibn abi shayba wa abdullah ibn amir ibn zurara wa isma'il ibn musa as-suddi قالوا حدثنا شريك عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل من الجنابة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ الله يكسن لا يتوضأ بايع الولاء بعد الغسل من الجنابة بايع يا وانك جنابة بايع الولاء من وانا حديث كي قوي منا a ai an san sunnar manzo Allah kafin yayi wanka sai yayi mai sai yayi alwala kuma wannan hadisin baya kore yin alwala kafin wanka yana kore yin alwala bayan wanka ne eh me me me hadisin zai koya mana kenan eh ya yake adawa wankan yake yi ko alwala yake yi ko yana hadawa ne yayi wanka yayi alwala ko ta ce baya yi bayan yayi wanka to mana yayi alwala kafin yayi wanka kenan ya ya ake hada wanka da alwala a'a ya ake hada wanka da alwala ka nuna ya ake hada wanka da alwala a'a a wannan ya yi alwala kafin wanka kenan shi ne ya ce a hada wanka da alwala shi ne kuma aka kasa gano ya za a hada alwanka wanka da alwala ina ina alwalar da ita farko yake take nan eh eh eh ina kaddamar da alwala yake a cikin wannan nasu eh ma'ana in an yi wanka su wata gaba ta alwala ta shiga ciki kenan ma'ana maganar da aka amsa a wancan sati kenan ko eh ma'ana alwala ta shiga karkashin wanka ba nassi bane nassi ne ko zahiri kana la tawadda'u ba'da al-ghusl min al-janaba kai ma zaka yi wankanka ba kai ba kai alwala ba amma ka tashi sallah ba ba haka bane ba to masaloli guda biyu kenan da gashi ake nufi ko fata ko bin duka da wannan hadisi باب في الجنب يستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل أم فهمت؟ باب في الجنب يستدفئ بامرأته قبل أن تغتسل باب ديزونا مي جنبا bayan ya yi wankan janaba matarsa ba ta yi wanka ba kuma yana son ya ji ɗimin jikinta sai ya rungume ce ɗan ji ɗimi a jikinta ita ba ta yi wanka ba a wannan zahirin abin nan cewa ya yi fil junub in mutum ya yi wanka kuma ba za a kira shi junub ko eh in mutum ya yi wanka za a ce mishi junub to in kuma dan yana tare da janaba ne ina ma'ana wannan babin ba tare da ita suka yi janaban ba ma'ana bayan ya yi wanka kafin ita ta yi wanka sai ya ji sanyi yana so ya samu dimin jikinta sai ya rungume ta kuma ya matsa jikinta ita ba ta yi wanka ba shi ya yi wanka wannan zai cutar da wankan shi a ba abin da hadisin za'ifi ne amma ko ba aji ba zai cutar da wankan shi ba zai cutar قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن حريث عن الشعبي عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل من الجنابة مثلا نبقى فداكي نجابتكو ثم يستدفئ بي قبل أن أغتسل منذ الله يكسن جينا وانك جنبا sa'an ya nemi ɗimi a jikina kafin ni na yi wanka mana ya rungume jikinta kenan mutum ya yi wanka ya gama sai yana jin ɗan sanyi yana ganin ga mace kuma jikinta na da ɗimi sai ya je ya rungume jikinta shi ne yake tun ko wa in kana sanadu hazal hadis da'ifan illa anna ma'anahu sahihun yamshi eh eh ba shafi'i ne eh ba shafi'i alwalan za ta cutu in abin da zai warware alwala ya faru amma dan mutum ya taba jikin mace manzo Allah kana yuqabbilu nisa'ahu eh bani ba ba tabawa ba tabawa daban sumbantan baki daban runguma kuma daban fa tabawa da hannu sumbantan baki baki shi da bakinta runguma kuma jiki da jiki ko ina na iya taba ko ina ba haka bane ba babun fil junubi yanamu ka hay'atihi la yamassu ma'a babin da yazo mutum bayan yayi janaba ya sadu da matarsa janaba ta same shi zai yi bacci kuma bai yi wanka ba yaya zai yi قال حدثنا محمد بن الصباحي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن الأعمش عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ثم ينام ولا يمس ماء حتى يقوم بعد ذلك فيغتسل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجنب ya kasance yana samun janaba mana ya sadu da matan iyalinsa kenan sun mai namu wala ya masu ma'a sannan ya ci gaba ya shiga ya shiga ya ci gaba da bacci shi ba tare da ya taba ruwa ba ko wanka ko wanke hannu ko alwala hatta ya kuma ba'da zalika fayaktasilu har sai in ya farka daga baccin da yayi sannan sai ya wankarsa ya halatta ko bai halatta ba ai ba a ce wajibi bane don mutum ya sadu da matarsa yi wanka nan da nan ba a'a sai in lokacin sallah ya kai shi ne ke zama wajibi قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأهوس عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت له إلى آله حاجة قضاها ثم ينام كهيئته لا يمس ماء yace manzo Allah yana da bukata wajen iyalansa sai ce ya sadu da su sa'an nan ya tashi ya bacci ba tare da ya taba ruwa ko alwala ko wanke hannu ko wanka قال حدثنا علي بن محمد ابن محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن الأسود عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم ينام كهيئته لا يمس ماء قال سفيان فذكرت الحديث يوما فقال وأن حديث منكر تنشي أبي داود أما وأن قال قال سفيان فذكرت الحديث يوما فقال لي إسماعيل يا فتى يشد هذا الحديث بشيء يتي تصوري وانا حديث ذا أكرف فاشد وانا باب من قال لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة babin da ya zo in su malamai suka ce in mutum ya sadu da matarsa janaba ta same shi kenan ya zo yana so ya kwanta ya bacci to in bai yi wanka ba ya alwala sa'annan ya rage kaifin janaban kenan sa'annan sai ya je bacci قال حدثنا محمد بن رم... قال حدثنا محمد ابن رمح المصري المصري قال أنبأنا الليث بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance al'adarsa in ya samu janaba zai kwanta sai ya alwala alwala kamar alwalar sallah sannan zai kwanta ba wajibi ba lalle bane ba dole bane قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر صلى الله رضي الله عنه يفنى من الله صلى الله عليه وسلم يجي أيرقد أحدنا وهو جنوب قال نعم إذا توضأ سيدنا عمر شاء الله ɗayan mu bayan ya samu jaraba zai iya kwanta ya bacci sai manzo Allah ce eh in yayi alwala wannan na nuna cewa alwala dole ce قال حدثنا أبو مروان العثماني محمد بن عثمان قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري أنه كان تصيبه الجنابة بالليل سيدنا أبو سعيد الخدري يسام جنبا أتشكين داري فيريد أن ينام ينا سيقرد يبتشي فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ ثم ينام فأمره أمر الحمزة والميم والراء ليست في القوة كصيغة إفعل توضأ أمره أن يتوضأ دك umarni ne amma karfinsu ba dai bane wanne ne fi karfi sigatu fil amr to wannan umarni da aka bashi amru irshad ne ko amru wujub amru irshad ne babun fil junubi idza arada al auda tawadda babin da yazo mutum yana da janaba ya yana da janaba ya sadu da matarsa kuma yana so ya sake komawa da biyu to me zai tawadda sai ya alwala قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي شوارب بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا عاصم الأول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي منزو الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ إن يكون يسأل ما تسأل sa'an nan kuma yanzu yanzu ba da jimawa ba yana so ya sake komawa kuma aka ce ya yi alwala don ya sake don ya samu nashadi in zai yi alwala sai ya yi tsarki sai ya yi alwala mana zai kara samun nashadi fiye da dake babu babu ma ja a fi man yaghtasilu min jami'i nisa'ihi ghuslan wahidan babin da yazo na bayani wanda zai sadu da matansa guda baki ɗaya matansa guda hudu ya sadu da wannan farkon dare zuwa an jima ya sadu da wannan zuwa an jima ya sadu da zuwa an jima ya sadu hudu baki daya sa'an nan ya je ya wanka daya da kuma wanda in ya sadu da wacce zuwa an jima zai sadu da wacce sai ya wanka in ya sadu da wacce sai ya wanka ya sadu da wacce ya zaga ya kewaya su duka baki daya da wanka daya ko da wanka hudu ko uku ko biyu wanda ya kasance mai mana dare ɗaya sadu da matansa guda biyu ko uku ko hudu haka aka ce ya halatta ko bai halatta ba kasancewar abu ya halatta daban kasancewar hankalinka za ka iya hango shi daban za ka iya fahimtar abu daban ya halatta daban ba haka ba ne ba قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو أحمد عن سفيان عن معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد wanzu Allah ya kasance yana zaga iyalansa baki daya a wanka daya a sadu da wacce zuwa an jima a sadu da wacce zuwa an jima a sadu da wacce kan asuba sai a je a yi wanka daya ya halatta ko bai halatta ba eh ban ji ba قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أنس قال يتي سيدنا أنس يتي وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم غسلا فاغتسل من جميع نسائه في ليلة يتي نعجي ومن زال الله رواه yayi wankan janaba amma matansa duk baki ɗaya sadu da su ya zo wanka ɗaya halarci ya halatta yaya za a yi kuma wannan matsala ce da farko halaccin haka ya halatta gashi manzo Allah yayi ko ba ce khususiya bace ba ko ya halatta ko bai halatta ba to ya za a yi a kirkiro wannan a zauna lafiya kuma wannan ya zama matsala da ya ce me ai wannan duka aka ce amru irshadin amru irshadin ba alwala ba gashi da ma hadisi zai zo an sadu da wacce sai ayi wanka aje a sadu da wacce ayi wanka a sadu da wacce ayi wanka an gama da wannan magana باب في من يغتسل عند كل واحدة غسلا باب da ya zo na duk wacce ya sadu da ita sai yayi wanka sa'an ne je sadu ta biyu ta uku ta hudu har zuwa abin da yake قال حدثنا إسحاق بن منصور قال أنبأنا عبد الصمد قال حدثنا حماد قال حدثنا عبد الرحمن ابن أبي رافع عن عمته سلمى عن أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في ليلة وظل ياكي ويازاق إيالس يسر لقوة أسكنك وكان يغتسل عند كل واحدة منهن ya kasance duk sa'an da ya sadu da wannan sai a yi wanka sa'an da ya je sadu da waccan ya yi wanka har aka gama faƙila lahu ya rasulallahi ala taj'aluhu ghuslan wahida sai aka ce manzo Allah me zai hada ka hada su duk kai wanka daya qala huwa azka wa atyabu wa athhar hakan yafi saboda za a samu da sha'i to aka ce wannan hususiya ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam eh eh mutum ba zai yi saduwa da matarsa biyu ko uku ko hudu a dare daya ba gashi kowa gashi nan ana yi dare daya sadu da wannan ya sadu da wannan da yardarsu da izininsu hakkin wane ne suka ce sun yarda me wanda ya badin da ya zo ya ce gwada mana ya gani ya isa ya ma isa wannan haƙƙinsu ne wannan ke da girki yau gobe kwana ɗaya ɗaya suke so su yi kwana biyu kwana uku uku kwana hurhudu duk ya halatta ko bai halatta ba sai ya jeje da su ne haƙƙinsu ne za a yi wata sai kowa a bata kwananta wace ke da girki yau to lokacin yaushe ake karban girki da safe ko da rana ko da yamma a yaushe ake karban girki yaushe na girki dare mana da- eh? Mhm. Yahe. to girkinta dole a bata girkinta ta haihu ne tana haila ne tana bata lafiya ne in ta ce eh za ta yi girkinta matakan girki guda nawa ne guda nawa uku da na farko matakan girki na farko mukaraba ba lafiya ba ba za ta ji yau ita ke girki ba ta je ta yi shiga kicin tana ta murna tana walwala tana kaza ba mai gida in ya dawo daga baya ba kofar ta zai zauna ba dan ta zai dauki hular uban shi ya dauki tarbin ne yana mai wannan mat- mataki na farko kenan tana murna haka ko ba za a sadu da ita ba wannan hakinta ne a bata mataki na biyu ya je magarba ko lisha ya dawo an kawo abinci ya zo ya zauna yana cin abinci suna kusa da juna da shi mukaraba ba haka bane ba mataki na uku ya gama cin abincin an ɗauke komai ba cin abinci da zai ɗauke hankalinsa ta ci ado ta sha ta fesa ta ta zo ta zauna kusa da shi ana hira suna jin kanshin jikin juna mataki na ƙarshe shine saduwa to sai malaman malikiya suka ce wannan duk da aka fada wajibi ne ya mata aka yi ba wannan ya mata to saura mataki na karshe saduwa suka ce saduwa ba wajibi bane a kasa saduwa ba dole bane a kan shi sadu da ita ba me yasa suka ce saduwa na yiwuwa ne in an tada sha'awar namiji in sha'awar namiji ya tashi ko an tayar masa da sha'awa namiji kuma duk sa'an da kika iya kika tayar masa da sha'awa ba sai kin ce masa ga inda abu yake ba ya ya san yadda zai ya kai har wajen amma in babu sha'awa fa ba zai yi ba shi yasa ba dole wannan in kina so ki san yadda zaki tayar masa sha'awa ki gani sai kin nemi kanki kin rasa ba ba haka bane ba in babu sha'awa fa suka ce saduwa na faruwa ne in aka tada sha'awa in babu sha'awa ba zai taba yiwuwa ba shi yasa ba za a tilasta shi abin da ba zai yi ba an ji matakan girki kenan ko eh ita ke girki yau tana murna je ka bakin titi ka so mini kaza je ka so wannan murna da take hakkinta ne dole a bata ta zo gida yau ba dama ne ta shiga kicin ta wanke wannan a ɗauko wannan a yi menene da menene ba dama ne wannan ba haka bane ba in ya dawo rannan daga yamma in ya zo ba zai je wancan kofar ba nan zai zo a shimfiɗa masa sallaya ce buzu ne kujera ce menene nan zai zauna har a yi kiran magarba ya fita ba haka bane ba dan tunanin ya kai kawo ya ɗauki hular uban shi ya ɗauki tarbita shi ma yana ta murna ba haka bane ba to sa'an nan ya dawo daga masallaci an aje masa abinci ana to inda ake cin abinci shi kadai kenan ko shi da matarsa amma in za kai kofar gida ne dole ta yi hakuri ta je ta aje ta dawo zai je ci abincin ya dawo amma in shi da ita ne yana zaune suna ci tare ko yana ci tana kallo ta ɗebo masa ruwa ta yanka masa wannan ba ba kusanci bane ba an gama wannan an je ai sallah an dawo ba magana cin abinci dama zai zo ya tarar da ta yi wanka ta yi kwalliya ta fesa turare tana zaune tana jiran shi shi ma yana zuwa yana da bukatar wannan zai je ya zo ya zauna ya gaji ya ci abinci ya je ya yi sallah ya zo ya shiga ya zuba ruwa shi ma ya fishi ya zo suna zaune suna tattaunawa mataki na uku kenan mataki na karshe shine saduwa wayannan matakai duk suka ce wajibi ne mataki na karshe shine saduwa malaman malikiya suka ce saduwa ba lalle ba wajibi bane sadu da ita ba me yasa suka ce saduwa na yiwa ne in an tada sha'awa namiji kuma in aka tayar masa sha'awa ba sai an nuna masa inda abu yake ba ya fi kowa sani inda yake ya fi kowa sani yadda zai sadu da wajen da rarrashi ne da faɗa ne da alkawari ne da ko menene ne shi yasa wannan magana ba an gama da ita an fahimta to matakan girki kenan hakkinta ne a bata wannan to shi eh eh wannan yarjejeniya tsakanin su ne aiko mace ta dauki girkin ta ta ba wata ma in ta ce yau girkina na ba wacce kawata ko ko na baka ka zabi ka kira wacce kake so ya halatta ko bai halatta ba ko ko yace ga ga da Allah kaza kaza barin je waje kaza min nawa kike so a yi ciniki yarjejena sai ya biya ta in ta yadda ya halatta ko bai halatta ba abinda ake gudu kar a nuna mata dole don ba ta da karfi ko tana bukata a ba ta hakkinta da shari'a ta ba ta shi kenan an zauna lafiya kenan amma ta ce girkina ne na ba wa wacce kawata ce je kan kwana wajenta ko ko na bayo na baka kai a hannunka kira wacce kake so ya ya halatta ko ko bai halatta ba ya halatta eh wanne ne wayannan matsaloli ne da suke bukatar fahimtar juna fa a cikin gida zai iya hada su su tattauna su yarjejeniya yana son yi kaza yana son yi kaza in sun yadda wace ta ce bata yadda ba hakkin ta kara ba za a danne mata hakkin ta ba za a nuna mata fin karfi ba matsalar kenan kawai duk a matsalolin ana gina su ne akan yarjejeniya yarda da kwanciyar hankali da gamsarwa shi ma ya gamsar da ita matsalolin da suke faruwa waɗannan abubuwa suna bukata a waye suna bukata da a waye mazan kai a waye mazan mata kai an fahimta duk sa'an da mijinki baya da sha'awarki sai kika matsa kika ce sai ya sadu da ke kin zubar da mutuncinki ke gwal ce lokacin da yake bukatar da ya ji ƙanshin jiki ko ya taba jikinki kamar zai ɗauke ki haɗu amma duk inda yi kai da kyau da kala da menene da menene ba ki shige Allah ya jarrabe ki ba fa wata rana mutum mijinki da ya shigo ya ji ƙanshin jiki ke sai ya hauka ciki yana bukatar ko menene ko menene wata rana kina girki sai Allah ya cire sha'awa a jikinki baya sha'awar ki ya saka sha'awan wani wuri saboda Allah ya jarrabe ki dama mun ce asalin rayuwar mene an gina ta kan menene a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim tabarakallazi bi yadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa almaut wal hayata liyabluwakum dan ya jarrabe ku kina da kyau kina da komai ɗari bisa ɗari yau sai Allah ya cire jarraba sha'awarsa a jikinki duk dabarar da kika yi ba sha'awar abinda da kina taba jikin shi komai sai yau tunda baya sha'awaki duk abinda kika lalamo lagwani zake gezar tufa zaki lalamo ba zai taba yiwa ba kina tsaki yana tsaki har gari ya waye hankalin ke tashi hankalin shi ya tashi sa'an nan duk ran da baya sha'awaki duk sa'an da kika kusance shi kice sai ya baki hakki kisa kina kara bashi haushi kuma ke kina kara zubar da mutunci kike gwal ce za a zo ana rarrashi ana ana rarrashi ana neman yadda ki gashi yau kin zo kin kawo ba a so da kina taba jikin shi kina taba hannun shi ko yana taba jikin ki yana kallon ki shikenan komai gashi yau kin zama duk dabarar da kika yi duk dabarar ki ba sha'awa duk abin da zaki lalamu wallahi lagwanin fitila zaki lalamu ba zai komai ba ba kuma abin da ke tada hankalin mace da miji kamar ta ga gashi nan ita ce wacce kuma gashi nan yau komai ya ke yiwa kina tsaki yana tsaki har gari yawa kuna jure to a lokacin ɗayan abu biyu ko ki ga cewa tun da baya bukata baya sha'awa ta yau me zai sa zan wahal da shi da shi ka ce inda za ka to amma fa akwai matsala wajen wacce aka je wajenta kin ga za ta san me kifi ciki kenan in za ki iya wannan karfi hali sai ki in ba za ki iya ba sai ki ɗauki takaicin tsaki da za ki ta yi haggar yawa yi wanne ne ya fi sauki eh ya fi mata ah ba lallai ba ne ba wata za ta yi karfin hali je ka kira wacce kake so na tafi ɗaki na kira wacce kake so akwai wacce in tana al'ada sai ce na baka izini kira wacce kake so ni ɗaki na zan kwana kuma hakkinta ne komai in ka tarbiyyar da zuciyarki za ka iya in ko ba haka kai ba kana cikin wahala sai ki kalli kanki ke wacce gashi ke ke neman miji sadu da ke dole kina fama kin yi juyin duniyar nan duk ya kasa ba zai yiwu ba sai dai ya tsaki ya juya ya tsaki ya juya mutuncin ki ya zube ko bai zube ba mutuncin ki ya zube to ya za a yi da wannan to shi a samu yarjejeniya kenan ko kina da karfin hali da zaki karfin hali kira wacce kake so ko ce kai da kake so ni na tafi ko ko menene a a in na bai shi ya tafi ko ya kira wani ai na tuna za ta san yau na yi masa lami kenan za ta san mun yi faɗa kenan za ta san ba gara nirki abina har gari ya waye ba wanda ya san abin da muke ciki ya fi min sauki to kuma kina kwance kenan kina tsaki kina juyawa kina tsaki kina juyawa kina lissafin agogo har gari ya waye wani ya fi sauki matsaloli ne suna da hala amma aka tarrasa su aka karanta su shikenan sai a samu shega ga kowa haka yau da Allah ya jarrabe ki din nan ba wai shikenan ba fa wata rana kuma sai ga Allah ya dauko sha'awar duniyar nan dukkan keke in ba ke gani ba hankali shi ba zai kwanta ba to randan ne kike da iko kike da daraja kike da kudi abinci yana da dadi ne daraja in ana sha'awarsa in ba sha'awarsa ba ba yadda za a yi wannan rayuwar haka take gudana baya nuna cewa darajar ki ta ta salwanta baki da daraja darajar ki na nan ya mace ke kanki ki kalla ki gani halin da yake cikin rayuwa yau a sha shayi da madara da melo da menene da menene da menene wata rana sai ki waye gari bakin shayi kike so kai ku kawo min bakin shayi in aka yi kuskure aka sa madara sai ka je me a je a dauke a dauke kawo min bakin shayi ga wainan kwai ga kafan kaji ga menene komai da komai a yau bakin sha da ke su kuma burodi ko in sakma in shakka ko ko a haka in sha da biskit duk abin da aka kawo miki ranar baki da daraja ba kya sha'awar sa baya yi miki ba haka bane ba ga komai cikin firija gidan ka ki zo ki zauna sun kai je ga gidan makota ka sau min dan wake yau me yau me rai kike so in ba dan wake aka ba wallahi duk da bikin shinkafa da bikin dabba abin da sai ya miki wallahi sai an kawo dan wake din nan shine zaki ciki ji dadi ba ka bane ba wat ke ce yar kin san duk inda aka ga wata ran sai ki waye gari manya manya a tabbobin da loshi kan ba su ran shi ki da ku karama in ba ita kika saba ba zaki ji dadi ba ga dakin ga falo ga komai ya cika kai shi fidiki ku shin fida min zamar ma farfaje gida zaki zauna kasa abin da ranki ke so kenan yau in ba shi ka samu ba hankali ke ba zai kwanta ba ga ɗakin ba abin da ba hada miki ba a cikin ɗakin amma ki kasa bacci sai ki dan shimfida damar ma farfajiyar gida ki zauna ki buga waya kina Allah Allah kawar ki ko ta zo ku zauna farfajiyar gida yau kuna hira ku ci dan wake rannan da dan wake samu daukaka ta goma shi ya zubar da martabar tuwon shinkafa taushe da bigen kaza ya duk ya abin nan ba suna nan da darajar su yau ba shi ake bukata ba sai ya hakuri zuciyar dan adam banda Allah ba wanda yake mallakarsa to haka shi ma dan adam namiji yake cikin matarsa shi ma jarrabawa Allah yake masa babun fil junubi yaqul wa yashrab babin da yazo na mai janaba zai yi cin abinci ya sha ruwa ko ko a'a sai yayi wanka qala haddathana abubakar ibn abi shayba qala haddathana ibn ulayya wa gundar wa waqi'un an shu'ba an al-hakami an ibrahim an al-aswad an aisha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل وهو جنب توضأ manzo Allah ya da janaba sai zai ci abinci sai ya alwala wata riwaya wannan alwala ana nufin sai ya wanke hannunsa قال حدثنا محمد بن عمر ابن حياج قال حدثنا إسماعيل بن صبيح قال حدثنا أبو ويس عن شرهبيل بن سعد عن جابر بن عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجنب هل ينام أو يأكل أو يشرب قال نعم إذا توضأ وضوءه للصلاة ce mai janaba in yi alwala zai ci abinci zai kwanta zai bacci wannan alwalar dole ne yayi ba wajiba babu man qala yujzihi yujzi'uhu ghuslu yadayhi babu wanda zai ce ai in yana da janaba zai ci abinci ko zai kwanta ya wanke hannayensa kawai قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونس عن الزهري عن أبي سلمة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da janaba zai ci abinci sai wanke hannayensa babu ma jaa fi قراءة القرآن على غير طهارة باب يزو karatun alkur'ani ba tare da tsarki ba tsarki ya kasu ko asgar ko akbar قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلمة قال دخلت على علي بن أبي طالب فقال اتناشي وجه سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه سيتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الخلاء فيقضي حاجة الحاجة منذ الله يكرزاقا يبيا بكاتسا ثم يخرج فيأكل معنا الخبز واللحم ويقرأ القرآن سانا يفتيزو أتى أبنت لشي كما يكرنت القرآن ولا يحجبه وربما قال لا يحجزه عن القرآن شيء إلا الجنابة yace ba abin da ke hana manzon Allah karatu alkur'ani sai janaba wannan hadisin da'ifi ne ba sahihi bane saboda matsalar da ta zo mutum zai taba alkur'ani yana tare da zai taba alkur'ani ba tare da ya alwala ba ko su ya alwala hadasul asgar ne ko hadasul akbar malamai sun tattauna kowanne ne ya ɗauki matsalar da yake gani ita tafi masa amma hadisan da suka zo na cewa ba za a taba alkur'ani ka sai da tsarki wannan hadisan ko ba su inganta ba ko ba su da karfin da za su asalin matsalar آية القرآن آية قراءة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه لقرآن كريم إنه لقرآن كريم سنة نو كينا آه آه لا كريم صفة إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون أتكل كتاب كتاب المكنون سنة نو كينا قرآن الكريم كتاب مكنون سابق الذكر ولاهق الذكر أليس كذلك؟ سيتي لا يمسه إلا المطهرون لا يمسه الكنافي هو راجع إلى ماذا؟ إلى أقرب مذكور؟ إيه؟ eh eh ɗalibi sai suka ce ai alkinaya ta raju ila alƙur'an wani suka ce ai alƙa'ida annan zamira ya raju ila akrabi mazkuri ko wa'anda suka ce yarji ila alƙur'an suka ce la ya maso ila almutaharu na wajen sheki kuma wanda suka ce ila akrabi mazkuri suka ce fi kitabin maknunin shi da shi ake inda shi ake kitabin maknun wannan baya hana taba alqur'ani ba da tsarki ba ke ba zai hana taba ba zai hana karanta ba saboda an ce la yamassuhu illa almutahharuna ma'ana yamassuhu alkinaya tarji'u ila alkitab almaknun thumma ba'da zalika suka ce hujja ta biyu illa almutahharuna su wane ne mutahharu mala'ikutu kitab maknun ke amma ga alqur'ani kasuwa yanzu kowa kowa ne zai zai sayar ya taba ba haka bane ba illal mutahharuna ko kuma suka ce a ai al mutahharuna musulmi duk sa'an da musulmi mutum yace ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasul ya zama mutahhar akan haka shi ma ya zama mutahharuna an fahimta akan haka ba za a iya taba alqur'ani ba sai an yi alwala ko ko za a iya taba alqur'ani ba da alwala ba eh sai a yi alwala ta'adduban ko wajib ujuban قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن الجنب ولا الحائض هذا حديث منكر ضعيف جدا قال حدثنا قال أبو الحسن وحدثنا أبو حاتم قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقرأ الجنب والحائض شيئا من القرآن هذا حديث ضعيف ومنكر أبو هذا matsala a zuwa a haɗu kai hanya a tambaye ka ko a gida matsala daban sai ka ce eh ko a'a matsala a makaranta ana warware ta ne a baje ta a zube ta a kawo komai sannan kowa ya fahimci ya fahimci abin da zai dauka Allahumma ajina fi man hadai wa afina fi man hafai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma a'tai wa qina wasrif anna sharra ma qadai fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'ala wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin